من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهد قوة صفر hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama 1439 daidai da uku ga watan sha daya shekara ta 2017 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a ƙarƙashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha radiyallahu anha wadda ke cikin unguwar hausawa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu na littafin nan na al'imanu biliyomil akhir wato wallafar doktor sallabi hafizahullah wannan kuma shine darasinmu na 31 a cikin wannan littafi mai albarka muna nan game da bayani akan alamomin tashin alkiyama a darasin da ya gabata mun karasa bayanan da malam ya kawo na alamomin tashin alkiyama kanana wanda daga ciki akwai kafaratul kadhib wa adamu tathabbut fi naqal akhbar yawaitar ƙarya da kuma wato yada labari mara tushe ko makama akwai kafaratu shahadati zur wa kitmani shahadati alhaq yawaitar shaidar zur da kuma boye shaida ta gaskiya wannan da alamomi ne na tashin alkiyama kanana sannan akwai yawaitar mata da kuma karancin karantar maza wannan ita ba tana daga ciki sannan yawan wato yawaitar mutuwar fuji'a mutuwar da babu wani notice ba wani ainihin wato jinya sannan da faruwar attanakuru bainan nas wato rashin sanayya tsakanin mutane ta yadda za ku iya haduwa da dan uwanka na jini ba lalle ka san dan uwanka bane saboda yadda zumunci ya tabarbare sannan kasar kasashen larabawa za su sake komawa murujan wa anhara wato za su sake komawa makiyaya gurin kiwo wa anharan kuma za su sake zama oramu kamar yadda suke a karan farko sannan akwai yawaitar ruwan sama tare da karancin amfani da kuma tattarewar kogin furat inda tattarewar ruwan zai bayyanar da wani dutse na zinare wanda za a yi ta kashe-kashe da ainihin rigingimu a kan wannan shi ma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama akwai kalamu siba wal jamadati lil insan shine cikin alamomin tashin alkiyama dabbobi a samu dabbobi su dinga yi wa mutane magana da kuma abubuwa sandararru su ma su zamanto suna magana da mutum wannan ita ma alama ce daga ciki akwai burin mutuwa saboda tsananin tashin hankali da bala'i sannan akwai yawaitar rumawa da kuma yadda za su yi ta yaƙar ƙasashen musulmi akwai kuma buɗe garin Constantiniya wato wanda wannan fato Constantiniya din ya faru a wasu lokuta can saboda hadisan da suka yi bayani akan fato Constantiniya akwai waɗanda suke sun nuna cewa abin ya faru a wani lokaci can da ya gabata sannan akwai hadisan da suka nuna wannan abin zai faru ne nan cikin alamomin tashin alkiyama akwai kuma hadisai waɗanda ba su tabbata ba hadisan ƙarya waɗanda aka jingina game da buɗe Constantiniya amma abinda malamai suka ce ya taɓa faruwa an buɗe Constantiniya ɗin a wancan lokacin sannan za a sake buɗe wannan gari na Constantine nan gaba sannan akwai yaƙar ainihin wato Yahudawa wanda shi ma a darasin da ya gabata mun yi bayanin irin abinda ainihin wato hakan ke nufi sannan daga ciki akwai yadda madina za ta kore a shararen cikinta sannan bayan ta yi kyau ta yi tsabta ta yi gyaru sannan kuma za ta sake rugurgujewa a ƙarshen zamani wato bayan dukkan irin abin da ta samu na ci gaba da sauransu wanda a ƙarƙashin wannan wani ɗan uwa ya yi tambaya cewa kamar yanzu a hukumar saudiya da take ƙoƙarin fito da wani tsari na sake ainihin wato gyara ko kuma haɗe kutubu sita da sake musu aiki domin kurakuran ɗab'i da sauran abubuwa makamantan irin wannan da na san duwayen da suka ɗan saurara kwanan nan za su ji ana wannan maganar da kuma yadda wasu malamai ko kuma wasu suka yi wa abin mummunar fahimta amma ɗaya daga cikin malamanmu a doktor muhammad sani duwanda ya saurari kafofin watsa labarai a satuttuka biyu haka da suka wuce ya yi bayani sosai game da manufar da kuma kyawun manufa ɗin to shine wani ya turo tambaya cewa kamar ta ce wannan abin da za a yi aiki a sake tabbatar da wannan bugun da ake karantawa ko bugun ko kwafin da ke hannun mutane na sahihul bukhari da sauran littattafai kutubu sita wato bugu ne wanda yake ingantacce babu ainihin wato shigogo a ciki sannan babu kurakurai na ɗab'i na bugu a ciki to wannan shi ma yana daga cikin tace wadda madina za ta yi wa ainihin wato a shararan cikinta wato tace hadisan da suke marasa kyau ko bugun da ba shi da kyau ba lallai ba ne kai tsaye ka ce wannan yana da alaka da wannan a cin da abubuwa ne wa'yancan su an ce a shararai kaga ya nuna cewa mutane ne ba wai ana nufin abun nan amma in kai so ka fada da ma'anar zaka iya cewa di yana daga cikin irin matakai kila zaka ce irin matakan Madina za ta tsaftace garin daga dukkan wani bara gurbi to kaga bara gurbin ya hade har waɗanda suke malamai waɗanda suke kila suke kokarin yaɗa barna ko suke karantar da barna ko suke rubuta barna duk su ma yana daga cikin tana daga suna daga cikin waɗanda za ta kora ya zamanto an tsabtace garin madina garin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafin kuma daga karshe cikin al'amuran tashin alkiyama karshen duniya kuma za ta sake wargajewa daga ciki akwai kuma aiko wata iska wadda take mai daɗi wadda za ta zo ta karɓi rawukan muminai ga baki ɗaya sannan kuma za a halatta fasadi da zubar da jini a cikin garin harami kuma daga ƙarshe za a rushe ɗakin ka'aba wannan shi ma kaga kamar yadda ka san a tarihi an taɓa gaya maka wani sarki ya taba zuwa zai rushe ɗakin ka'aba da sauransu to akwai lokaci cikin alamomin tashin alkiyama na rushe ka'aban ma gaba da wanda duk yana nuna maka abubuwa ne waɗanda suke na tashe-tashen hankula waɗanda suka saba wa al'ada suka saba wa abubuwan da aka saba na yau da kullum duk za su dinga wakana duk kuma alamomi ne da suke nuna cewa duniya ta kusa tashi to bayan mun yi wannan mun shiga gaba ta biyu inda malam ya kawo mana kuma ya fara mana bayani game da asharatu sa'atul kubra manya-manyan alamomin tashin alkiyama da alkur'ani ya yi bayani a kai kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ingantattu su ma suka yi tsokaci a kai mun karanta na farko shine saukowar annabi isa alaihi salam wannan ɗaya ce daga cikin alamomin tashin alkiyama manya kamar yadda muka karanta annabi isa alaihi salam a ƙarshen zamani kamar yadda ya tabbata a ƙur'ani da sunna ingantacciya wato annabi isa zai sauko kuma wannan tana daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama mun karanta ayoyin da suka zo cikin ainihin wato alkur'ani cikin suratul zukhruf walamma duriba ibn maryama har zuwa karshen ayoyin da muka karanta a karshen ayoyin Allah yake cewa wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uni hadha siratun mustaqim dawowa ko saukowar annabi Isa wata alama ce cikin alamomin tashin alkiyama dama mu aqida mu annabi Isa bai mutu ba annabi Isa Allah ta'ala ya dauke shi zuwa sama to za a sake sauko da shi ya zo ya karasa wa'adin rayuwarsa ta duniya bayan kuma wani assignment da Allah ta'ala ya zai bashi in ya zo ya gama sannan kuma ya sake koma zuwa ga Allah da aka saukowar annabi Isa alaihi salam kafin tashin alkiyama alama ce cikin alamomin qurbu sa'a Allah ta'ala ya sake gaya mana cikin suratul Isra وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم دان أنونا سوكو ور النبي عيسى cikin alamomin tashin alkiyama kuma Allah ya nuna mutane bai mutu ba shi yasa yayi raddi ga ainihin masu cewa annabi Isa an kashe shi ko an gicciye shi Allah ta'ala ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu wa innal ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann Allah ya ce wa ma qataluhu yaqinan bal rafa'ahu Allah ilayhi kaga kenan an dauke shi ne an yi sama da shi da haka Allah ta'ala zai sake sauko da shi ya karasa wa'adinsa sannan kuma ya koma to anan muka tsaya mun karanta ayoyin da 'yan bayanan da malamai suka yi akai mun shiga cikin wani hadisi sai daga lokaci ya cin mana dan haka za mu tashi daga kan wannan hadisi din insha Allah قال المؤلف رحمه الله تعالى وعيسى عليه السلام حي النبي عيسى عليه السلام yana nan a raye وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حديث يا تبت تشكين بخاري دقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ياتي ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكثر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية مزاق الله صلى الله عليه وسلم ينزل فيكم ابن مريم isa ɗan maryam zai sake saukowa cikinku ku al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi isa zai sake saukowa ya yi rayuwa a cikinku zai sauko a matsayin hakama na adalan a matsayin alkali a matsayin mai yin hukunci haka zai sauko ba zai zo bane a matsayin annabi an fahimta domin babu wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka ba wai zai dawo bane ya ci gaba da kilemin shi ma ya sake dawowa a matsayin sa na annabi an fahimta da aka annabta an riga an rufe ta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa manzo Allah ce zai sauko cikin ku a matsayin wani alkali a matsayin wani mai mujaddadi wanda zai zo ya sake jaddada addinin musulunci ba tasa shari'ar ta injila da ya yi a lokacin da aka aiko shi ba ita zai zo yi ba in ya sake saukowa zai sauko ne a matsayin hakaman mai hukunci hakiman a wata ruwaya ma'ana zai zama alkali mai hukunci adalan kuma hukunci na adalci wa imaman zai zama jagora muqsitan mai adalci fa yaksiru saliba zai karya as-saliba wato cross wasu kamar yadda imamun nawawi yake cewa zai karya cross hakikatan zai karya duk inda cross yake zai sa aka karya shi domin ya rushe da'awar imani da cross duk masu ganin gicciye annabi isa shi yasa aka samar da cross to ga annabi isa ya dawo da aka duk saboda fada da wannan mummunar akida ta an kashe shi an gicciye shi annabi isa cikin aikin da zai zo yayi duk inda cross yake a asibiti ne a jikin wata mota ne a a jikin wasu coci coci duk gaba ɗaya zai sa a karya duk inda as-salib yake cikin aikin da zai kenan wa yaqtulul khinzira da suke da awar kaman a addininsa ya halatta musu cin alade to daga cikin abin da zai zo duk inda alade yake a lokacin zai sa kashe su da haka za a samar da yan hizba yan hizba na wannan lokacin aikin su wayannan za a raba su kawai su zagaya duk inda suka ga cross su karya shi wayannan su kuma duk inda suka ga alhanzir alade to shi ma su kashe shi wa yada'ul jizya wa yada'ul jizya yana iya daukan ma'ana guda biyu yada'ul jizya zai soke jizya ya ba'ul jizya zai dora jizya kuma kowanne wasu malamai sun fada wasu suka ce ya ba'ul jizya zai soke jizya to kamar ya ake nufi da soke jizya sai suka ce zai soke jizya ta yanda duk wanda ba musulmi ba ba shi da option sai abu ɗayan biyu ko dai ya musulunta ko kawai a kashe shi a yaƙe shi ba magana option na uku kaga yanzu ya akwai option na uku kafin zuwan annabi isa yanzu in akwai daula ta musulunci to duk wanda ba musulmi ba yana da option ko dai ya musulunta ko ya zauna a cikin addinin sai ya ci gaba da addinin sa amma zai dinga biyan jizya ko to shi annabi isa ya dawo ba wannan option din na uku ko mutum ya musulunci ko a yake shi shine in ka ɗauki ma'anar wa ya za'ul jizya zai soke jizya don haka an yi banin ɗin jizya in ya dawo ba magana cewa ka ci gaba da cewa Allah uku ne ko shi kansa annabi isan dan Allah ne kuma ya kyale da haka wannan aqidar ta kyale kowa ya wani addinin ba na musulunci ba annabi isa ba zai lamunce da wannan ba na haka maganar a baka dama ka yi addini ka dinga ba da jizya ba magana jizya zai soke jizya da hakan ka ɗauke shi da wannan ma'anar ta yi wa ya zaƙul jizya wasu kuma suka ce zai ɗora jizya an fahimta kamar zai sake jaddada maganar jizya duk wanda ya zo ko dai ya yi musulunci ko kuma ya tsaya addinin sa amma zai dinga bada jizya maimakon kila yanzu saboda rashin karfin addini da sauran daula ta musulunci ya sa za a ga arna a cikin musulmi a daular musulunci amma ba sa bada jizya to shin yazo zai sake dawo ya dora musu tilas su biya jizya ko su biya jizya ko su yi musulunci ko a yaƙe su da kalmar yada'u dorawa yada'u ajiyewa shi yasa wasu malaman suka fahimci yada'u saukewa zai soke jizya gaba daya zamanto ba jizya option biyu ne ko musulunci ko a yake ka wasu suka ce yada'ul jizya zai dora wa mutane jizya da ba a biya din to za a dawo ko kai musulunci ko ka biya jizya ko a yake ka mafhum to da haka kowanne malamai sun faɗa in ka koma cikin akawal da malamai suka yi akan wannan za ga sun faɗa ka cewa ko dai mutum ya musulunci ko a yaƙe shi shine ainihin wato a maganar wa ya zaul jizya wa yathbutu fi sahihi anhu kuma hadisi ya tabbata daga sahihul bukhari daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu yanzil cewa shi annabi isa alaihi salam zai sauko alal manaratil bayda a wajen wata farar hasumiya sharqi ko sharqai dimashq sharqi dimashq wato a gabashin dimashqa a nan ne wato inda Allah ta'ala zai ba shi umarni ya sauko to zai sauko ne a wajen wata almanaratul baida kaga har gurin da zai sauka a ƙasar da zai sauka an faɗa cewa zai sauka a gabashin dimashq wa annahu yaqtulu dajjal kuma shine zai zo ya fafata da dujal domin a hannun ainin annabi isa kwanan dujal yake karewa bayan ya zo shi ma ya yi ta'asa ya yi barnarsa cikin kwanaki arba'in kamar yadda shi ma muka zo can gaba za mu karanta irin fitinar dujal ɗin to da haka annabi isa bayyanarsa zai zo ya tare da dujal yana ta barna yana batar da mutane da haka annabi isa zai neme shi duk inda yake kashe shi kamar yadda ya zo mun karanta zai ya same shi a babilon a nan ya kashe shi wa man faraqat ruhuhu jasadahu to ya za a yi wanda aka ce ruhinsa ya rabu da gangar jikinsa an ce kun ce an kashe shi kun ce an gicciye shi to mutumin da ruhinsa ya rabu da gangar jikinsa lam yanzil jasaduhu min sama bayan da za a ce kuma jikinsa ya sauko daga sama an fahimta in an ɗauki aƙidar masu cewa annabi isa ya mutu to in har an ce annabi isa ya mutu sai ma yake cewa yake cewa waman faraqat ruhuhu jasadahu wanda ruhinsa ya rabu da gangar jikinsa lam yanzil jasaduhu minas sama to ai ba za a ce jikinsa ya sako daga sama ba wa idza uhiya idan kuma aka ce raya shi ai za a yi ya mutun raya shi za a yi fa innahu yaqumu min qabri to ai ya kamata ce daga kabarinsa zai fito an fahimta inda a ce misali ya mutu din hakikatan to ai yanda ake yin an kashe shi wanda suka ce sun kashe ai sun binne shi wanda suka ce sun kashe a matsayin annabi isa in an yadda a daƙi da su cewa an kashe shi to yanzu wanda aka kashe shi in aka ce raya shi za a sake yi kaga za a raya shi daga ina kenan zai tashi daga ina daga kabari shi yasa aqidar aka ce ba a ma kashe shi ba saboda wanda gangar ruhin sa ya rabu da gangar jikinsa ya za a ce kuma zai sake sakowa daga sama sannan in kuma an raya shi to za a ce kuma in raya shi aka yi to daga kabarinsa kuma za a ce ya tashi wa amma qauluhu ta'ala amma fadin Allah ta'ala inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wanda yana daga cikin hujjar da suka makale da ita hatta su kansu yan ahmadiyya da suke ganin cewa annabi isa ya mutu domin aqida su za ta samu wajen zama ne in aka ce annabi isa ba zai dawo ba dan haka inni mutawaffika cikin hujjojin suka ce Allah ya ce inni mutawaffika ni ne mai kashe ka wa rafi'uka ilayya kuma ni ne mai ɗaukaka ka zuwa gare ni wa mudahhiruka kuma ni ne mai tsarkake ka min allazina kafaru daga waɗanda suka kafirta fa hada dalilu malai ce wannan shi ma dalili ne ala annahu akan cewa lam ya'ani bi zalika al-maut inni mutawaffika din nan ba wai yana nufin ya mutu ba dan Allah ya ce ni ne mai kashe ka ba ce ai na kashe ka ba da haka ba yana nufin ya mutu ba kenan idh law arada bi zalika al-maut domin da Allah yana nufin inni mutawaffika yana nufin ya kashe annabi Isa ya mutu kenan lakana Isa fi zalika kasairil mu'minin to da sai annabi Isa ya zama kamar ragowar mu'minai fa inna Allah yaqbidu arwahahum domin Allah madaukakin sarki shine yake karbar rawukan su wa ya'ruju biha ila sama sannan ya hau da ruhin nasu zuwa sama fa ulima an laysa fi zalika khasiyya to sai ya zamanto fa ulima sai mu gano cewa sai mu san cewa a cikin haka babu wata kususiya kenan ma'ana annabi isa bai bambanta ba da sauran mumine kenan idan ya tabbata cewa Allah ya kashe shi yake nufi shine inni mutawaffika to da annabi isa ya zama kamar sauran mumine kenan domin Allah madaukakin sarki ai su ma sauran mumine ya ce shi yake karbar rawukan su da haka dan an ce inni mutawaffika annabi isa ya mutu kenan to wannan bai raba shi da sauran muminai kenan kamar yadda aka karɓi rawukan muminai aka hau da ruhin nasu zuwa sama da aka sai mu ga ashe babu wata khasiya babu wata kususiya da annabi isa yake da ita wa kadhalika qawluhu haka fadin sa wa mutahhiruka min alladhina kafaru ni ne mai tsarkake ka daga waɗanda suka kafirta walau kana qad fara qadruhu jasadahu ashe in haka ne da ruhin annabi isa ya rabu da gangar jikinsa lakana badnuhu fil ard to da gangar jikin za a same ta a ƙasa domin Allah ta'ala ya ce shi ke karɓar rawukan muminai sai a bar gangar jikinsu a ƙasa sannan kuma ruhin nasa a hau da shi sama to in shi ma annabi isa haka aka yi kaga babu wata kususiya da yake da ita da sauran muminai yanda aka yi wa muminai shi ma haka aka yi masa an zare ransa an tafi da ruhin nasa sama gangar jikinsa tana ina tana ƙasa kenan ina fata an gane yake cewa walau kana qad fara qad ruhuhu jasadahu lakana badanuhu fi fil ard to da jikinsa ya zama yana kasa ka sa'iri ka badini sa'iril anbiya kaman jikin sauran annabawa aw gairihi ko wani sa minal anbiya daga cikin annabawa wa qad qala ta'ala ubangiji ta'ala ya fara fil ayati al ukhra a wata ayar yace wa ma qataluhu basu kashe shi ba wa ma salabuhu basu gicciye shi ba walakin shubbiha lahum sai dai an kamanta musu shine an yi musu a wato an yi kamanceceniya da shi ga wanda suka kashe ma'ana wanda suka kashe din wato kama aka sanya masa irin ta annabi isa shi lokacin da suke attempting na su kashe shi Allah ta'ala ya sa mala'iku suka dauke shi sai aka bar wani mai aka sanya masa sufa irin ta annabi isa sai suka kashe da aka sai suke ganin annabi isa suka kashe Allah ta'ala ya ce in yattabi wa innal ladina wa innal ladina ikhtalafu fihi lafi shakkin min lalle waɗannan da ikhtalafu suke yin saɓani fihi game da annabi isa cikin al'amarin annabi isa lafi shakkin lalle suna cikin shakka da kokonto minhu game da shi annabi isa shin shi suka kashe ko ba shi suka kashe ba malahum bihi min ilmin Allah ce ba su da wani ilimi na yaƙini cewa annabi isa suka kashe illa tiba'a zan face bin zato ne kawai su dai kawai ga wani dai sun kashe suna zaton shine annabi isa ba wai yaƙinan suna da tabbaci cewa annabi isa suka kama suka kashe domin Allah ta'ala ce wani ne mai kama da annabi isa suka kama da aka gashe ba su da wani yaƙini zato ne suke yi cewa annabi isa suka kashe shi sa Allah ta'ala ya kore kisan nasu ya ce wa ma qataluhu yaqinan ba su kashe shi ba bisa ilimi na yaƙini ba su kashe shi ba bal rafa'ahu Allah ilai Allah madaukakin sarki ya ɗauka ya ɗaga shi ya ɗauke shi zuwa gare shi fa qawluhu huna بل رفعه الله إليه يبين أنه رفع بدنه وروحه wannan bal rafa'ahu Allah ilai Allah ya ɗaukace shi ya ɗauke shi zuwa gare shi yubayyinu wannan aya tana bayanin annahu rufi'a annabi Isa rufi'a badanuhu an ɗauke gangar jikin nasa wa ruhuhu da ruhin nasa gaba daya kama tabbata fi sahih kamar yadda ya tabbata cikin hadisin a cikin Bukhari annahu yanzilu bi badanihi wa ruhihi annabi Isa zai sauko da gangar jikinsa da ruhinsa idh uri da mauti laqala wa ma qataluhu wa ma salabuhu bal mata duk wannan bayanin da mala yake ta yi so yake fito mana da ma'anar ayar sai yake cewa id domin lau'uri da mautihi da ana nufin mutuwarsa laqala to da Allah madaukakin sarki wajen hakaito magana sai ya ce wa ma qataluhu ba su kashe shi ba wa ma salabuhu ba su gicciye shi ba bal mata ya mutu ne sai Allah ya nuna cewa dai nasarar mutuwa ya irin ta kowa ba su kashe shi ba ba su kuma gicciye shi ba inda Allah maɗaukakin sarki yana nufin ya mutu sai ce bal mata to sai Allah madaukakin sarki ce bal rafa'ahu Allahu ilai yace wa ma qataluhu yaqinan bal rafa'ahu Allahu ilai wa fi qawlihi ta'ala a cikin faɗin Allah ta'ala wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa in min ahlil kitabi babu wani daga cikin ahlul kitab in aka ce ahlul kitab anan ba kiristoci kawai ba har da yahudawa babu wani wanda shi sunansa ahlul kitab ko yahudu ko nasara illa la yu'minan nabihi face sai yayi imani da annabi isa qabala mautihi kafin mutuwarsa wannan hi din malamai sun tattauna akan damirin ya'udu ila man suka ce lamirin yana komawa kan wa wasu suka ce yana koma kan annabi isa wasu suka ce yana koma kan shi ahalul kitab din wa in min ahalul kitab babu wani daga cikin ahalul kitabi ko yahudu ko nasara illa la yu'minanna bihi face sai ya dawo ya yi imani da annabi isa abala mautihi kafin mutuwar shi annabi isa duk wanda yake ahalul kitab a nan lokacin sai ya yi imani da annabi isa wasu kuma suka ce illa la yu'minan nabiyyi qabla mautihi sai yayi imani da annabi isa kafin ya mutu shi wannan ahlul kitab din ko ba yahude ko kuma ba nasari amma sun karfafi maganar cewa ana nufin annabi isa kamar yadda shi kansa malam nan ya tafi akai yace qala yace qabla mauti isa ibn maryam ma'ana kafin mutuwar annabi isa dan maryam duk kiristoci da suke wannan lokacin da yahudawa da suke cikin wannan lokacin shi yasa kaga wannan zai gaskata mana magana mu cewa wa yadul jizya za a soke jizya saboda kawai mutum zai zo ya imani ne kawai zai zamanto kawai ba magana kiristanci ba magana yahudanci musulunci ne kawai domin babu wani ahlul kitabi a wannan lokacin sai ya zo ya yi imani da annabi isa kafin annabi isa ya bar duniya an fahimta wayanda kuma suka ce sai ya yi imani da wato da annabi isa kafin ya mutu akwai wannan kaulin ba wani ahalul kitabi face kafin ya mutu in dai annabi isa yana nan a lokacin sai ya yi imani da shi ko da imanin zai zama mai amfani a gare shi ko ba wanda zai zama mai imani ba ba mai amfani ba domin imanin da zai amfani shine imanin da mutum yayi kafin ya zo gargara imani mara amfani shine imanin da sai da mutum ya zo gargara sannan ya yi shi kamar yadda muka karanta a farko farkon littafin inna allaha ya qabalu tawbatal abdi ma lam yugargir manzo Allah ya ce Allah yana karɓar tuban bawa kafin ya zo gargara to babu wani ahlul kitabi ko da farkar jaji ce sai ya zo ya yi imani da annabi Isa kafin ya bar duniya shi ahlul kitab din ina fata an gane da haka malamai duk sun yi waɗannan maganganun guda biyu ka koma ibnu kafir za ga ya kawo waɗannan maganganun cewa wasu sun ce annabi isa ake nufi sun kawo wannan kuma shine kaulin da abu huraira radiyallahu anhu ya karfafa ya goyi bayansa shi yasa hadithin ma da aka yi magana akan fassarar aya za ga abu huraira ne ya rawaito shi an fahimta da haka fikihun ayar shi yana nufin illa qabala wato la yu'minu nabi qabala mauti ya qabala mauti isa ina ba ta gane والأدلة من السنة على نزول عيسى عليه السلام كثيرة ومتواترة ما لك cewa dalilai ko daga sunna da suke nuni akan saukowar annabi Isa daga sama kathiratun wato dalilai ne masu yawa wa mutawatira kuma hadisan ma sun kai matsayin mutawatirai saboda yawan su min haga dai wasu daga ciki qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wallazi nafsi biyadihi ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها من زمان الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي نارا سيدا وندرينا يكي هنونسا layushikanna an yanzila fikum ibnu maryam ya kusa kir ya rage annabi isa dan maryam ya sauko cikin ku hakaman adalan a matsayin mai hukunci mai adalci fa yaksiru saliba zai karya cross wa yaqtulu khinzira zai kashe alade wa yad'u harb zai soke yaki to kaga anan aka ce wa yad'u harba zai soke yaki sai ka koma maganar mace ɗan kaga in an soke yaƙi ba mamaki saboda wa in min ahalil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mawtihi to wa za a yaƙa kuma da haka zai zamanto ba yaƙi ma gaba ɗaya an ajiye yaƙi an fahimta wa yufidul mal zai kwararo da dukiya wato in annabi isa ya zo shine lokacin da dukiya za ta yi yawa sabida adalci ya dawo ba zalunci ai dama yanzu abin da yasa aka shiga kuntata wasu azzalumai ne suka danke kudaden suka kwashi arzikin suka azurta kansu suka ban mutane suna wahala to lokacin sa shi kuma zuwa zai yi shimfiɗa adalci duk ma'abocin haƙƙi haƙƙinsa zai je zuwa gare shi to kaga za a samu walwala abinka da da ya makale wani ya rike to yanzu adalci ya zo ya yaɗa a ban ƙasa don haka abin ana zuro shi zai taho zuwa gare ka sannan sakamakon zuwan annabi isa tun da zai jaddada musulunci za a zo a yi kaga an koma kamar lokacin annabi da sahabbai da haka wannan zai sa allah ta'ala ya janye fushinsa ya kwararo mutane arziki dama daga cikin abubuwan da ke jefa mutane bala'i da tashin hankali ai hada sabawa allah to yanzu tun da an bar an mutane suna ta ayyukan da'a don haka in mutum amfanin gona albarkatun kasan da ba a ma gano su ba duk lokacin za a gano su don haka kowa zai zama kawai kuɗi ya wadata a hannun mutane sannan tunanin annabi isa ya zo to duk mutane suna da masaniya ce alkiyama ta kusa tashi da haka buri ma ya rabu kaji dalilan da zai sa dukiya ta yawa mai burin ya samu miliyan ɗari ko miliyan dubu yana ganin su ma wannan na sakacen tsinke ne ba wai yana nufin su kenan ba an fahimta to duk masu wannan burin zai zama to annabi isa ya bayyana wa innahu la ilmun lisa'ati fala tamtarun biya Allah ya gaya ma zuwan annabi isa alama ce yan manuniya ta tashin alkiyama me zaka tara dukiya ka tafi da ita ina a lokacin zaka kowa ma ba burin to tunda ba buri ba dogon buri ba zalunci ga biyayya ga Allah sai dukiya ta yawa mafhum to shine shine abinda malamai suka fada dukiyar za ta yi yawa ta yanda hatta la ya qabaluhu ahadun ka kawo mutum miliyan ɗaya ce baya so ka zo da Ghana must go cike da kudade ka ce ai zuwa muka yi zakka muka cire ce ai a bana bukata wa ma atani Allahu khairun mimma atakum an bayyanta a zo ya ce a shi kawai yanzu so yake dan samu wanda zai ci abinci ya ci gaba da bauta Allah ba wai so yake tara ba an annabi Isa ya zo kuma me zaka tara da kudi na za ka su an fahimta to shi za a lokacin za a zo wa mutum da kudi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yake cewa kudin yanda zai yawa hatta la ya qabaluhu ahadu a ga dai yanzu ba irin hanyar da ba a biyo dan a samu kudi to lokacin in ya zo za a ba mutum kudin ma yace baya so hatta ta kuna sajadatu saboda tsabagen mutane sun koma zuwa ga Allah har ta kasa sujada daya ko raka'a daya ko sallan nafila guda daya sai ta fi zama a khairan min ad-dunya wa mafiya ya fuka ba mutum duniya da abin da ke cikin ta alkhairi kawo mutum da tarin kuɗi ce wallahi ni nafila daya raka'a daya ta fi min wannan tarin kuɗin ka je kawai ka tsaya za ka ɓata lokaci ma zai tashi ya kabarta sallah kawai lokacin duk mutane an sadu da an koma zuwa ga Allah sujada guda ɗaya in aka ce sujada ana nufin raka ko kuma sallah an ambaci wato juz'i ana nufin gaba daya an fahimta tasmiyatul juz' yuradu bihil kull an ambaci wani juz'i na sallah ana nufin sallah gaba daya ma'ana hatta takuna sajadatul wahida har sallah guda ɗaya da mutum zai yi ta kasance khairan minar duniya ya fi alkhairi wannan sallar da mutum zai guda ɗaya ta fi alkhairi sama da ka ba shi duniya wa mafi hada duk abin da ke cikin duniya shi kawai so yake a kyale shi ya yi amfani da lokacin sai ba Allah to annabi Isa in ya dawo duk wannan za su faru kaji cikin abubuwan da annabi Isa zai yi zai zo ya tabbatar da adalci a bayan ƙasa zai kakkarya ainihin wato asalib kuros kuros zai kashe aladu gaba ɗaya sannan za a ajiye yaƙi saboda wa in min ahlil kitabi illa la yu'minu nabi qabla mauti dukiya za ta yi yawa har ma a zuwa ba dinga ba mutane su ce ba sa so wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kaifa antum idza nazala ibnu maryam fikum wa imamukum minkum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kaifa antum yaya za ku zama yaya za ku kasance ta ibnu maryam fikum idan aka ce yau ga annabi isa dan maryam ya sauko cikin ku wa imamukum minkum limamun ku yana cikin ku za ku bashi ya ja ragaman limancin ko kuma ya za ku yi ya kuke tunani me tsammaninku in aka ce yanzu kuna cikin sallah ko za ku tada sallah ga limamin ku kuma ga annabi isa ya sauko ya za ku yi za ku ba shi limancin ko ya za yi in an ba shi ba zai karba ba kuma bari za ka ji a hadisin gaba an fahimta shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam wannan usulubi ne na sake gaya wa sahabbai fa annabi isa zai dawo shi ne kaga usulubin kaifa antum ya za ku ji ya za ku samu kanku me ya tunaninku in aka ce nazala ibnu maryam ga isa faɗan maryam da kuke ji alaihi salam ana ta faɗa ɗin nan ya sauko fikum a cikinku wa imamukum kuma lokacin jagoranku ko limaminku fi minkum yana daga cikinku ba shi annabi isan ba wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la tazalu ta'ifatun min ummati wata tawaga wata jama'a daga al'ummata ba za ta gushe ba yuqatiluna alal haqq suna yin yaki akan gaskiya alheri yana cikin al'ummar manzan Allah hana da kasa don haka al'ummar manzan Allah ba za a gushe ba ana samun wata tawaga daga cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yuqatiluna suna yin yaki alal haqqi akan kare gaskiya da tabbatar da gaskiya zahiri na kuma su ne masu yin galaba masu yin nasara ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama haka ne sai dai ga wani lokaci an dan samu rauni wani yanayi ya sa musulmi sun samu kansu cikin rauni kafirci ya zo ya danne su kafin kuma wani lokaci Allah ya farkar da su daga bacci su tashi dama abun nasu ne su murkushe kafirci kuma su sake dagawa qala yace ana cikin wannan dai wani lokaci ya lafa wani lokaci ya daga fa yanzilu isa ibn maryam sai annabi isa dan maryam ya sauko alaihi salam fa yaqul lahu amiruhum sai limamin su ya ce da shi salli lana kai mana sallah jagorance mu wajen sallah fa yaqulu la yace ina inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallahi hadhihi al-umma yace inna ba'dakum annabi Isa yace sashinku ala ba'din akan sashinku umara ku ne jagorori ku za ku dinga ni sauko wanda ne ba na zo ba dan na jagorance ku ko na limance ku sashinku ne zai ci gaba da jagorantar sashi ya dinga yin limanci ga sashi takrimatallahi wannan girmamawa ce ta Allah hadhihi al-umma da yawa al-umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka ba wai zai dawo bane a matsayinsa na annabi isa ya zo da injila ya sake dawowa ya jaddada addini irin wanda ya gabata zai dawo ne a matsayin shi ma ɗaya ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zama ɗaya daga cikin ainihin wato al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi ya ce to in ya sauko da limamin ku ya za ku yi shin limamin zai yi ritaya a tura annabi isa ne ko ya za wannan ba amsa ake nema ba ana so a gaya ma annabi isa zai dawo in ya dawo ma kuna da liman to yanzu ya za ku yi sai aka jefa ma tunani kai tunani ya za yi to in ma ya zo din limamin naku yana cikin kuka ce ya jagorance ku sallah ka ji ba zai ba zai ce a ai al'umman manzan Allah Allah ya musu wata karama sashin ku ne dai za ku ci gaba da jagorantar sashi wani ne daga cikin ku zai ci gaba da yi muku limanci ni ma ina ciki an fahimta wannan yana nuna maka irin yanda Allah madaukakin sarki yake girmama al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وقد جاءت الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام في الصحاح والسنن والمصانيد وغيره من دواوين السنة ما عليك وقد جاءت الأحاديث لليكم حديثي سنزو في نزول عيسى عليه السلام da suke bayani akan saukowar annabi isa alaihi salam fisihah a cikin sahihan littattafai irin su sahihul bukhari sahihul muslim da sauransu was sunan da kuma sunan irin sunan abi daud sunan tirmidhi da sauransu wal masanid da kuma musnad musnad irin musnad na imamu ahmad da sauransu wa gairihi da waninsa min dawawin sunna daga cikin littattafai irin na sunna wa hiya tadullu dilalatan sariha waɗannan hadisai dukkansu suna nuni nuni qarara ala nuzuli isa alaihi salam a bisa saukowar annabi isa alaihi salam wala hujjata liman raddaha babu hujja ga duk wanda yake raddin waɗannan hadisai yake ganin kamar annabi isa ba zai dawo ba da haka kenan cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama na farko da malam ya kawo shine saukowar annabi isa da haka annabi isa kuma kun ji irin aikin da zai in ya sauko faniyan alamar tashin alkiyama ta biyu ya juju wa ma'juj ya juju da majuju ya juju wa majuj alamai sun yi maganganu shin mutane ne ko ba mutane ba ne zance mafi inganci mutane ne cikin yayan annabi adam tauba ya juju wa majuju mutane wasu suna ta aya wata halitta ce mai kaza mai kaza mai kaza duk wannan ba wani nasi da ya tabbata ya juju wa majuju mutane ne cikin yayan annabi adam an fahimta wasu cikin malamai kuma suka ce annabi nuhu alaihi salam yana da yaya guda uku akwai sam akwai ham akwai yafi suka ce sam shine baban larabawa ham shine baban wato bakaki yafi shine baban turkawa wanda ana ganin su yajuju wa majuju suna cikin wannan domin kamar yadda za mu karanta ayoyin cikin waɗanda suka nemi agajin zulkarnain da ya taimaka musu domin suna can irin wato kusa da suna inda kusa da inda ya juju wa majuji don haka ya juju wa majujin kawai suka bushe suka suna haurowa su zo su yi musu barna kamar yadda Allah ta'ala dama ya ce inna ya juju wa majuja mufsiduna fil ard an fahimta don haka ya juju wa majuji mutane ne saboda hadisin da ya zo cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala zai ce wa annabi adam ka ware waɗanda za a tura cikin wuta cikin duk mutum dubu ware mutum 999 duk a tura su wuta ɗaya ne zai tafi aljanna ya ce ranar da ake wannan wariyar a rana ce yushibu sagir ƙaramin yaro za a gaishe na furfura wata za'u za ta hamlin hamlaha a ranar da mai ciki za ta haife cikinta yanzu a zo a ce cikin mutum dubu ɗaya ne ɗan aljanna mutum ɗari tara da casa'in da tara wuta za a tura su sai aka ce yawa wannan yawan majoratin da suna cikin yajuju wa majuju yawa ne da su an ce ba taba shiga cikin wata al'umma ba ya sun ninninka su wata irin halitta ce wasu irin mutane masu dimbin yawa su ma yajuju wa majuju kaji wata fitina cikin alamomin tashin alkiyama haka za su barko duniya su lalata ruwa su yi barna dama Allah ya ce mufsidu na filar ta'addanci za su zo su yi cikin duniya da haka suna nan a wani bangare na duniya amma akwai wannan ainihin shamakin radma din da aka sa shine ya hana su su shigo kamar yadda ake cewa wato yana da tsawo famasta'u famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqaba kamar yadda za mu karanta a ayar Allah ta'ala ya ce saboda tsayin katangar ba za su iya hauro ta ba sannan ba za su iya huda ta ba saboda irin aikin da injiniya zulkarne ne yi a gurin don haka an ce kullum in suka zo hawa sama baya yiwuwa amma suna ta kokarin raraka ta su amfani da dukkan wani ala wani irin ainihin wato abu da suke da shi na karfe ko diga ko abin nan wajen su haka an ce sai su wuni suna yi in suka gama garuba ta yi sai kwamandan nasu sai ce mu bari sai gobe in aka tafi kafin gobe suna dawa ya ga gurin ya haɗe aka ce dirran da ya ce a bari sai gobe in sha Allah to in suka zo za su tarar da shi yadda yake kawai sai su karasa barna ta abu dirran da Allah ta'ala ya ankarar da shi ya tunatar da shi wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah to dirran da yace insha Allah goban mun zo sai mu karasa sai mu ci gaba to suna zuwa ya tarar aikin su na jiya yana nan amma Allah madaukakin sarki ba zai ba su ikon su ce insha Allah ba har sai wannan hatta idza wa'du rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan an gane khuruji ya ajuju wa majuj bayyanar ko fitowar ya juju wa majuju fi akhirin zaman a ƙarshen zamani alamatun wannan alama ce min alamati sa'atil kubra daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama wa qad dalla ala zuhurihim alkitab wa sunna alqur'ani da sunna duk sun yi nuni akan bayyanar wannan ya juju wa majuci din qala ta'ala ubangiji ta'ala ya faɗa fi siyaqihi wajen koro bayani da Allah ya yi liqissati dil qarnain ga kissar wannan sarkin nan dil qarnain thumma atba'a sababa tunda yana ta tafiya ne daga magariba shams yana so ya tafi madali a shams to yana ta tafiya hatta thumma atba'a sababa Allah yace ya ci gaba da bin hanya ya ci gaba da tafiya yana ta tarar da abubuwan ban mamaki tunda sarki ne ga karfin mulki ga dukiya da aka yana ta tafiya hatta idza balaga baina saddain har sai da ya zo ya cimma ya tarar da wasu saddaini duwatsu ne manya-manya guda biyu to a inda duwatsun suke waje da min dunihi ma qauma sai ya tarar da wasu mutane gabaninsu gabanin wannan duwatsun dab da duwatsun kila kafin a kai inda duwatsun suke sai ya tarar da wasu mutane ne suke rayuwa su ma kuma mutane ne a gurin su ma suke rayuwa amma mutanen la ya kadu na yafkahu na kaula ba sa fahimtar magana sosai aka ce saboda ajamawa ne suna da wani yare nasu na daban wanda ba kowa ne yake ji ba sannan kuma sun yi nesa da mutane da haka za ga kuna magana ba komai suke fahimta na ku ba shine la ya kadu na yafkahu na kaula saboda sun ba a cuɗanya da su da ana gogayya ana mu'amala a shiga wajen su su shigo cikin mutane kaga duk za su iya maganganu irin na mutane za su dinga fahimtar yare da zantuka irin na mutane to amma tunda suna can su kadai suke rayuwar su a can la ya kadu ne bi kahuna kaula to suna cikin wannan yanayin sai ga ga kuma dama suna fama da farmakin yajuju wa majuji qalu suna ganin zulkarnain suka ce ya zulkarnain ya kai zulkarnain inna yajuja wa majuja lalle kabilar yajuj da ta majuj mufsiduna fil ard mabarnata ne a ban kasa fa hal naj'alu laka kharjan shin ko za mu dan sanya maka wani haraji mu tattara maka wata kyauta wani kuɗi da zamu yi kaman biyan ka ala akan an taj'ala bainana wa bainahum sadda ka sanya mana wani makari wata toshiya tsakaninmu da su ya zamanto hanyar da suke kwararowa ta tsakanin saddain wannan duwatsun guda biyu hanya ce haka ta nan suke ketowa su shigo to ko za mu ka taimaka mana ka yi mana wannan aikin mu kuma mu tattara kuɗi a matsayin ko dai mu baka kyauta ko kuma ladan aikinka ala akan sharaɗin ta ja'ala bainana wa bainahum sadda ka sanya mana wani makari wata toshiya tsakaninmu da su qal sai dulkarnain ya ce ma makanni fihi rabbi khair abinda ubangiji ta'ala ya bani na mulki da wadata da iko khairun ya fi alkhairi kamar yadda annabi a suleiman ya ce lokacin da aka ce aka kawo mai kyauta ya ce ma'ata niyallahu khairun min ma'atakun bal antum bi hadiyatikum tafrahun to shi ma nan zulkarnain sai yake cewa ma makkanni fi rabbi abinda ubangiji ya bani na dama da mulki da iko khairun ya fi alkhairi sama da duk abin da za ku bani ba ni da bukata abin da kawai nake so fa'inuni bi quwwa ku taimaka min da karfi karfin ku nake so ku yi amfani wajen dau mai kankare ya dauko mai kaza ya dauko a dinga dan dauko min kayayyaki a nemo alat kayan gini shine nake so taimakon da nake so kawai ku yi min a'inuni bi quwwa ku taimaka min da kwanji da karfin ku wajen ɗebo kayan aiki a ja'ala bainakum wa bainahum radma zan sanya muku wata katanga tsakaninku da su shine radim zan sanya wata katanga tsakaninku da su ta yanda ba za su iya tsallakowa inda kuke ba atuni zubar alhadid yanzu an injiniya ya fara aiki kenan an fahimta sai ce to bismillah atuni zubar alhadid an sa kayan aiki kila an sa irin hular kwanan nan ta injiniyoyi an sa irin takalmin nan da an gama shiri za a fara gini amma ginin fa ba katangar ainihin wato gida ba ba katangar gari ba ba ganuwa ko badala ba ginin da zai hana ya juju wa majuju shigowa duniya da haka ya ce atuni zubar alhadid ku zo min ku ɗebo ku kawo min zubar alhadid guntayen bakin karfe shine alhadid guntayen bakin karfe su ne aka ce a fara kawo masa a kawo bayan an yi foundation ana ta zubawa hatta idan sawa baina sadafai ana ta zuba waɗannan guntayen karafunan guntayen karafuna ana ta zubawa har sai da ya daidaita tsakanin waɗannan duwatsun guda biyu tunda suna da girma suna da tsayi duwatsun sai da ya daidaita tsakanin su qala ya kunna wuta a cikin wannan karafunan karafuna ana ta sarrafa su wuta tana ta dukan su wato lokacin da ya kunna wuta sai ce qalan fuhu yace ku sa ziga zigi ko abun hurawa ku ta hura wutar dan ta kama sosai ta dinga cin wannan karafuna hatta idza ja'alahu naran har zuwa lokacin da ya sanya su karafunan suka yi ja suka zama kaman wuta wuta ta ci su an kunna musu wuta qal sai ce atuni ku zo ku zo mun ofrigu alaihi kitra ku dinga kawo mun narkakkiyar dalma dinga zubawa da haka aka tunda an jera duwatsun ga wuta tana cin sai a kawo dalma ana durawa tana yana ƙara kamewa Allah ta'ala ce irin wannan ginin aka yi wannan katangar wadda za ta hana yajuju wa majuju tsallakowa fa masta'u an yadhharuhu ba za su iya tsallako katangar ba saboda tsayinta wa mastata'u lahu naqaba kuma ba za su iya huda ta ba Allah bai ba su ikon su iya tsallako ta ba kuma bai ba su ikon su huda ta da dukkan wani abun na'ura da za su yi wajen hudawa dan su samu kofar da za su dinga shigowa ba qala bayan zulkarnain yayi wannan aiki sai ce haza rahmatun min rabbi kar ku dauka wata gwaninta ta ce ko wani karatu na ne ko wata iyawa ta ce ko wani karfi na ne wannan rahama ce daga ubangiji na fa idza jaa wa'du rabbi amma ina so ku rubuta ku ajiye ku sani duk lokacin da alkawarin ubangiji na ya zo ja'alahu dakka sai ya sanya wannan katangar ta zama gari gaba ɗaya za ta baje ta zama gari lokacin da alkawarin ubangiji na da ya sa to ja'alahu dakka zai mai da wannan katangar ta zama gari wa kana wa'adu rabbi haqa ku yi hakuri kuma alkawarin ubangiji na gaskiya ne wa tarakna ba'dahum to lokacin da fa wannan alkawarin ubangijin naka ya zo katanga ta barke ya juju wa majuju za su tsallako kamar yadda zamu karanta a cikin ayar da take cikin suratul anbiya Allah ta'ala ya ce wa tarakna ba'dahum sai muka kyale sashin su yawma idin a wannan ranar tunda alama ce cikin alamomin tashin alkiyama yamuju fi ba'din suna cakudewa cikin sashi yanzu an ba maganar ga ya juju wa majuju can daban ga sauran mutane yanzu duk za a hautsi ne kawai za su danno cikin duniya an bayyanta shine wa tarakna ba'dahum za mu kyale sashin su yawma idin a wannan ranar yamuju su gauraye su cakude fi ba'din a cikin sashi wa nufikha fi suri ana wannan tashin hankalin za kuma nufikha za a yi busa fi suri cikin kaho fa jama'anahum jam'a maganin kasuwa kenan ko eh ana karanta wannan maganin kasuwa bara ce ko fa jama'anahum jam'a to kaji kaji ita fa jama'a nahum jama'a din ga abin da take magana amma yanzu wani sai ya ba wani dan kasuwa ya dinga karbe mu kudi ya ce maganin kasuwa shi kuma ya ji an ce jama'a jama'a kenan dan haka kwastomomi za su ta zuwa sai ka ce ka ce kai mun tafi sai da safe an fahimta ka san wani lokaci akwai azanci shi sa ka dinga zuwa makaranta shine ba za a damfare ka ba wato maganin damfara maganin a dinga maka wayo ko da a duniyance ne shine zuwa makaranta wani shi kuma yana fama da shakuwa sai wani ya ce to a dinga rubuta masa ƙalu rabbana galabat alaina shiqwatuna na ce wallahi ka ku rubuta kun san shiqwa da larabci kuwa ba shakuwa ba ce in kuma so kuke ƙara shaƙiya ku rubuta masa an bayyanta irin su summa inna alaina bayyana mota ta bata ko abin nan ko an dauke wa mutum kudi sai a ce dinga karanta thumma illa alaina bayyana ko kaga wannan ma fa jama'anahum jam'a ma'ana Allah ta'ala sai ce fa jama'anahum jam'a ran da alkawarin ubangiji yazo akai busa ma kawo za mu tattara su gabaki ɗaya da ya jujo ma juju da wanda ba ya jujo ma juju ba duk za mu tattara su tattarawa a guri ɗaya tunda ba ma ya juju ma juju ba da aka ce jinsin mutane ne na yan adam har aljanu duk za a hada mu da su ko suratul kafi aya ta 92 zuwa ta 99 wa qala ta'ala nam to ta nawa ce aya ta ta oh to aya ta 92 zuwa ta 99 to to to to to eh haka ne aya ta 89 zuwa ta 89 zuwa 99 haka ne ko to mumtaz mumtaz wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace hatta idza futihat yajuj wa majuj wa hum min kulli hadabin yansilun wa qataraba alwa'd alhaq fa idza hiya shakhisatun absaru alladhina kafaru ya waylana qad kunna fi qablatin min hadha bal kunna zalimin Allah ta'ala yace hatta har zuwa lokacin da idza futihat har zuwa lokacin da futihat ya juju wa majuj za a bude ya juju wa majuju wa'anda wa'ancan aka yi aiki aka kange su don kasu shigo to akwai ran da za a bude wannan ainihin katangar su shigo wa hum su ya juju wa majujin nan wa hum su min kulli adabin daga dukkan wani tudu wani tsauni yansiluna za ga suna ta gaggawa suna ta durowa suna ta tsallakowa suna shigowa wa qataraba alwa'd alhaq in ku kaga sun shigo to alƙawarin ubangiji na gaskiya na tashin alkiyama iqtaraba ya matso fa idahiya sai kaga shakhisatun absarul ladina kafaru idanun kafirai waɗanda suka kafirce za su zamanto shakhisatun suna kaskantattu a wannan lokaci ya wailana za su dinga cewa kai can mu kad kunna fi gablatin min hadha mun kasance mun gafala mun rabkana fi min hadha daga faruwar wannan mun manta da cewa wannan abin zai zo ya faru bal kunna zalimin bari dai mun kasance azzalimai mun zalunci kawunan mu fa hadhihi al-ayat tadullu ala anna Allah ta'ala sakhkhara dhal qarnayn al-malika as-saliha li bina'i as-saddi al-azim malai ke cewa waɗannan ayoyi tadullu suna nuni ala anna Allah ta'ala akan cewa Allah ta'ala sakhkhara dhal qarnayn ya hore wa dulkarnaini almalikal as-salih wato sarki ne nagartacce nagari libina saddi Allah ya hore masa ya zo ya gina ainihin wato wannan katanga mai al'azimi mai girma wadda za ta toshe ainihin wato abin nan li yahjiza bayna yajuj wa majuj domin ya tsare yajuj wa majuj wanda yajuj wa majujin nan alqaumul mufsiduna mutane ne mabarnata fil ardi a ban kasa to zai sanya wannan ya zama kariya tsakaninsu wa bainan nasu da sauran mutane fa idza jaa al waqtul ma'lum amma idan lokaci sananne ya zo wa qatarabati sa'a al qiyama ta matso in dakka hadha sadd wannan toshiyar wannan katangar da aka yi aka dade aka toshe hanyar in dakka za ta narce za ta ainihin wato baje ta zama gari wa kharaja yajuj wa majuj kuma yajuj wa majuj za su fito bi sur'atin azima da gaggawa gaggawa mai yawa shine Allah ya gaya ma wa hum min kulli hadabin yansiluna gaggawa nan da nan za a gansu kankace mai sun farko cikin duniya wa jam'un kabir la yaqifu amamahu ahadun min al-bashar wato za su fito da wani irin jama'a wata irin wani irin tari mai yawan gaske mai girma da babu wani mutum cikin ɗan adam da ya isa ya sha gabansu babu ba wanda ya isa in suka shigo ba wanda ya isa ya sha gabansu shi ne ma'ana a ainihin wato wajen kabir za su fito da wani wato adadi mai girma mai yawa la ya kifo amamahu ahadun min albashir wanda babu wani ɗan adam da ya isa ya sha gaban wannan adadin nasu ko a fito da makamai ko a fito da kaza a ce a karar da su ko a yi tarbin su ba wani wanda ya isa famaju fin nasi za su cakuɗe za su gauraye cikin mutane wa asu fil ardi fasada za su yi barna a ban ƙasa barna wa hada alamatu wannan ita ma alama ce ala qurbil nafhi a bisa kusantowar busa fisuri a cikin kaho kaga kenan zuwan ya juju ma juju dab ne da busa kaho don haka da an ga zuwan yajuj wa majuj alama ce ta cewa annabkhu fi suri ana kusa da busa a cikin kaho wa kharabid duniya lokacin rushewar duniya ya zo idan shamsu kuwirat wa idan nujumun kadar komai zai lalace tarwatse lokacin tarwatsewar duniya ya zo wa qiyami sa'a lokacin da alkiyama za ta tsaya kuma ya zo lokaci yayi to to insha Allah mun zo kan gaba daidai kenan sai mu tashi al ahadithu sahiha addalla ala zuhuri yajuj wa majuj kathiratun sai mu tashi anan insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana